jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau shidda ga watan jimadal akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438 wanda ya daidai da biyar ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin a targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba kuma ta ba muna cikin kitabul ilmi na littafin je mun yi fasali mai bayanin muhimmancin mai kwadaitarwa game da wanda ya jagora ga aikin alkhairi cewa Allah zai bashi lada kamar wanda ya aikata aikin na alkhairi yau kuma za mu tashi sabon babi ya ce babu tarhibi min katmil ilimi babinmu na yau tsoratarwa ne daga ɓoye ilimi wanda Allah ya ba ilimi na addini ilimin abinda yake wajibi musulmi su sani abinda mutane suke da bukata da shi na wajibi to Allah ya sanar da kai to wajibinka ne ka sanar da waɗanda ba sani ba in ka koyi ilimi kuma to irin abin da abisa gare ka na laifi shine wannan babin zai karantar ko alqur'ani ma yayi magana dangane da wanda ya koyi ilimi Allah tabaaraka wa ta'ala cikin suratul baqara yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun sai yace illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ula'ika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim lalle waɗanda suke koya abinda mun ka sanar lalle waɗanda ke koya abinda mun ka saukar min albayyinati na bayyanannun hukunce-hukunce walhuda da kuma shirya min ba da ma bayyana nas bayan mun bayyana hukunce-hukuncen ga mutane fil kitabi cikin littafi alkur'ani to waɗanda ke ɓoye wannan ula'ika waɗannan yal'anuhumullah wa Allah yana la'antar su wa yal'anuhumullah inuna kuma duk masu la'anta suna la'antar su kaga ashe dangane da wannan ayar menene hukuncin mai ɓoye ilimi shine tsinuwa daga Allah da kuma tsinuwa daga bayan Allah na kware da mala'iku da salihan bayi duk dai mutumin kirki yana la'antarsa wa yal'anuhum la'inun sai ce illal ladina tabu sai hoyanda sun ka tuba sun ka gano boye ilimi baya da kyau sun ka zo sun ka bayyana abin nan illal ladina tabu wa aslahu kuma sun ka gyara aikin su wa bayyanu sun ka bayyana abin da sun ka boye ilimin nan da sun ka boye sun ka zo sun ka bayyana da shi fa'ula'ika waɗannan a tuba alaihim ina karɓar tubarsu wa anna tawwabur rahim dama Allah ya ce ni ne mai karɓar tuba mai yawan karɓar tuba kuma mai yawan jin kai Allah ya gafarta mana don haka duk wanda Allah ya sanar wani abu na addini ya ɓoye musamman in an tambaye shi a tambayi mutum wani abu na addini wanda yake wajibi a sani kuma kana da ilimi game da abin ka ɓoye ka ƙi faɗi wannan kana cikin la'anar Allah kun fahimta Allah ya tsare mu daga la'ana shine yace at-tarhibu min katmil ilmi tsoratarwa daga boye ilimi an an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bil jamin min nar rawahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu وابن ماجه وابن هبان في صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وفي رواية لابن ماجه قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بالجام من نار وكنت حديث من فرقوكو ya ce an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ila an ilmin duk wanda an ka tambaya game da wani ilimi fakatamahu ya ɓoye ilimin uljima za a yi mishi linzami yau malkiyamata ranar kiyama bil jamin da linzami min narin nauta subhanallah duk wanda an ka tambaya game da wani ilimi ya ɓoye wani irin ilimi ilimin addini kuma ko ilimin addini ilimin abin da yake wajibi mutane su sani misali kafiri ya zo yana tambayar ka game da musulunci kai yana son ka mai bayani game da musulunci ya ka ce babu ruwanka kai ya taya baka wuri kun fahimta ya dace ko ko yana ma tambaya dangane da sallah bai san yadda ake sallah ba kila bai daɗe da musulunta bai san yadda ake sallah ba kuma ga lokacin sallah yayi yana son don Allah kai mai bayanin yadda ake sallah ya ce kai sai ka bani wuri ka kiya ko duk dai wani abu wanda a farilla ko yana ya tambaye ka game da abin da a halal ko kuma haram wa'annan ba wajibi mutum ya san su ba sai ka ki faɗa mai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda an ka tambaya game da wani ilimi ilimi abin da a farilla abin da yake wajibi mutane su sani amma da abin da an ka tambaya ba abu ne wanda a wajibi mutane su sani ba to wannan koda ka ki faɗa mai wannan hukuncin wannan wa'idin bai hauka ba kun fahimta kamar ya tambaya game da wani abu da annafila sallolin nafila kace ban da lokaci nan ma za a yi ma linzami da linzamin wuta a'a wannan hadisin yana magana ne dangane da wanda an ka tambaya game da abin da wajibi a sani kuma shi yana da ilimin to da an tambaye ka kuma baka da ilimi game da wannan abin baka faɗi ba nan ma za a yi ma linzami da linzamin wuta nan ma a'a wanda za a wa linzami da linzamin wuta shine wanda an ka tambaya game da wani abu da an wajibi kuma yana da masaniya yana da ilimi game da abin amma sai ya ɓoye ki faɗi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uljima za a yi mai linzami yawmal qiyamati ranar qiyama bil jamin da linzami min narin na wuta menene linzami wanda yake bari mu ida hadisin yace rawahu abu dawud wa tirmidhi imamu abu dawud da imamu tirmidhi sun karwaito wannan hadisin wa hasanahu shi tirmidhi ya kyautata hadisin yace hadisi ne hasana wa ibn maja da imamu ibn maja wa ibn hibbana da imamu ibn hibbana fi sahihi shi ma ya fitar da wannan hadisin cikin littafin sa sahihu ibn hibbana wal baihaqi da imamu al baihaqi ko duk waɗannan malaman sun rawaito wannan hadisin to kun ji a wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagariya kaga ya inganta ko yace wa qala warawahu al-hakim bin hawi hakim ma ya ruwaito da kwatancin wannan hadisin wa qala yace sahihun ingantacce ne ala shartu shaykhaini yazo akan sharadin bukhari da muslim wallam yukharrijawa amma su bukhari da muslim ba su fitar da shi ba wa fi riwayatin ibn majah cikin wata riwaya ta wannan hadisin wanda ibn majah ya fitar qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulin ba wani mutum ya hafaza ilman da ke tsare wani ilimi da cikin ilimin mukan shari'ar da wajibi a sani fayyakatumuhu kuma ya boye shi ga wanda bai sani ba illa a tafaci ya zo yawmal qiyamati ranar qiyama maljuman yana wanda an kawa linzami bilijamin min narin da linzami na wuta subhanallah kun ji wannan ko shi kuma wannan hadisin na ibnu maja shi ko sahihun ne lagairi kaga a takaice da duk hadisan sun inganta ingantattu ne ko to me wannan hadisin ke karantarwa yana karantar da ashe wajibi ne ga duk wanda Allah ya ba wani ilimi na wata matsala ta addini wadda an wajibi musulmi su sani to musamman ma in an tambaye shi wajibi ne ya amsa wannan tambaya wajibi ne ya faɗi abu na farko sannan na biyu haramun ne kuma ya ɓoye ilimin da an ka bashi haramun ne ka san matsala ga wajibi ce a tambaye ka ki faɗi ka yi haram sannan haramun ɗin ma ba ordinary haram ba ya kayi babbar kaba'ira domin duk abin duk laifin da an ka samu wa idi yana fa'idantar da cewa wannan babban laifi ne kaba'ira ne to ka ga wa idi nan manzon Allah ya sa ina wa idi yake cewa uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar za a yi mai linzami ranar kiyama da linzamin wuta kaga wannan wa'idi ne don haka yana fa'idantar da ashe laifin babba ne kaba'ira ne kun fahimta sannan sai an ka saka mai kuma aljaza'u min jinsil amal abu na uku hadisin yana fa'idantar da cewa aljaza'u min jinsil amal wato irin sakai ana ba mutum sakayya dangane da irin aikin da ya aikata wanda an ka tambaya da me ake kitmanul ilimi da me ake ɓoye ilimi da baki an tambaye ka ba da baki za ka ba da amsa ba ka faɗi sai ka ɓoye kaga da baki ka yi da baki wannan laifi ne wanda ka aikata da baki ba da hannu ko ƙafa ko ciki ko barji ko da wacce gaba ta jikinka ka aikata wannan laifin da baki me kai yi da bakin ka same linzame sa linzame kaga kinaya ce ta rashin magana kamar ka samu bakinka linzame lokacin da an kai ma tambaya dangane da matsala ta addini maimako ka buɗe baki ka bada amsa sai ka samu bakinka linzame to kamar haka gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala yadda ka samu bakin ka linzame nan ka ki magana ka ki faɗin gaskiya haka Allah ya sama linzame wani irin linzame linzamin wuta subhanallah zai cika bakin nan naka da wuta kaga aljazawa min jinsul amal kenan tunda da da baki kai yi laifin kaga da an ka tashi baka sakamako da an ka tashi ma azaba sai an kai ma azaba da me da gabar da ka aikata laifin shine baki don haka za a sa linzamin wuta wasu sun ka ce abinda ake nufi da linzamin wuta shine za a cika ma bakinka ba linzami na hakikani za a sa ba za a cika ma bakinka da wuta ta yadda baka iya magana yadda nan duniya ka buɗe baki ka yi magana game da abin mai addini haka gobe kiyama Allah zai cika ma bakin nan da wuta sai ya zan baka iya magana ka koma kamar wanda an ka samu linzami kun fahimta don haka zama ɓoye ilimi ƙaramin laifi ne wannan kuma duk da yake garwa ya farko ya ce man ila kun fahimta to amma ka garwa ya ta biyar da ibnu majah ya fitar bai kawo su ila ba ya ce ma min rajulin ya hafaza ilman fa ya katumuhu ba wani mutum da ke tsare wani ilimi na addini kuma ya ɓoye ilimin nan an ce an tambaye shi don haka ashe wannan na nuna in an tambaye ka in ba a tambaye ka ba sanda duk Allah ya baka ilimin addini ya zan wajibi gare ka karantar da wanda bai sani ba to in an ka baka ilimin addini ka kume dadin ka kai dai ka kifaɗi ka shigo cikin katin munal ilma waɗanda na koya ilimi don haka wannan wa'idin ya hauka don haka an yi ma tambaya ne ko ba a yi ma tambaya ba matuƙar ka san ga wani abu wanda mu ne suke da bukatar sa suke da bukatar sani ba zan da shi ba ya zan haƙƙi gari ka wajibi ka faɗa musu in ka ki faɗi ka yi shiru to za a yi ma linzami da linzamin wuta gobe kiyama ina fatar kun fahimta to Allah ya tsare mu sai hadisi na gaba ya ce wa an abdullahi bin amrin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man katama ilman aljamahu Allah yawm alqiyamati bil jamin min nar rawahu ibn hibban fi sahihihi wal hakim wa qala sahihul la gubar alai madal hakim hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abdullahi ɗan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su da abdullahi da uban amr ibn al-as duk sahabbai ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalcewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man katama ilman duk wanda ya koye wani ilimi mai amfani wanda an wajibi mutane su sani aljamahu Allah Allah zai yi mishi linzami yawmal qiyamati ranar qiyama bil jamin min narin da linzami na wuta rawahu ibn hibban fi sahih imam ibn hibban ya rawaito cikin littafin sa wal hakim da imam hakim cikin littafin sa al mustadrak al sahihain wa shi hakim yace sahihun wannan hadisin ingantacce ne la gubara fihi ba wata kura gare shi ba wata kura ni zai samu hadisi kura eh ni ke samu a ce akwai kura ga hadisi illa sanda duk akwai wata illa ko ga isnadi ko ga matani ita da kura to wannan hadisi sahihun la gubara fihi in ji hakim abu abdullahi an-naisaburi Allah shi gafarta mishi kun ji wannan ko to duk da yake hakim ya ce la gubara fihi amma akwai gubarun ya karama duk da yake ya ce sahihi ne ko to to haka yake wannan hadisin kamar yadda malamai sun kace hasanun sahihun mai kyau ne ingantacce wani bangare ya zan hasanun wani bangare ya zan sahihun shine hasanun sahihun imamu tirmidhi cikin malamai shine malami na farko da wanda ya fara zuwa da wannan ibara mu sanin mu hadisi sahihi daban hasanun daban kun fahimta wanda darajarsa wanda ya kai koli shine hadisi sahihi wanda ya kasa da daraja guda cikin isnadin akwai wani wanda adda wanda bai da cikakka hadda to shi ne sai a rage ma hadisinsa daraja daga sahihi sai a ce mai hasanun kaga shi kenan hadisi sahihi daban hadisi hasanun daban to imamu tirmidhi saboda yawan iliminsa da kaifin basirarsa da tunaninsa shi ya fara zuwa da ibara ya ce ma hadisi hasanun sahihu kun fahimta ko da malamai sun ka tara hadisan da imamu tirmidhi yawa wannan take hasanun sahihun sai sun ka ga wani ɓangare hadisin hasanun ne wani ɓangare kuma hadisin sahihi ne don haka ya cika waɗannan siffofin guda biyu shi yasa tirmizi ya bashi hasanun sahihi Allah ya gafarta mu imamu tirmizi to wannan hadisi hasanun ne sahihun shi kuma me yake karantarwa annabi ya ce man katama ilman duk wanda ya koya wani ilimi mai amfani ga jama'a wanda mutane ke bukata na wajibi ga addini aljamahullahu Allah zai yi mai linzami yau malkiyamcin ranar kiyama bil jamin minna da linzami na wuta kada mu yi tuya mu manta da albasashin kun san abin da an linzami kun san linzami ko ba ku sani ba me linzami wanda aka sama doki ma dalla abin da ake sama doki a ja ko shine linzami to shine linzami to duk wanda ya koyi ilimi mai amfani ilimin addini mai amfani Allah zai yi mai linzami ranar kiyama da linzami na wuta yadda ya samu kai ya samu baki na linzami nan duniya haka gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai samu bakin nan linzami na wuta Allah ya tsare mu da tsari ne ka gani ashe kenan laifi ne babba Allah ya sanar da kai yanzu Allah ya baka ilimi kaga mutanen shi kuna sallah ba daidai ba kuma ka kama bakinka gudun kada ka zo ka gyara musu taso ma da zagi gudun wannan zagi don Allah da zagin da za su yi ma da cin mutunci da asa mallin zame na wuta gobe kiyama wani ma sauki ni na hasun duk wanda an garin ya zage ni zagi yana karo ko lolo ba ya karo ba ya lolo in ji yara zagi ba ya karo ba ya kun san karo ko kuma kun san lolo ba ya karo ba ya lolo bai lima ce kai bijiki na duk zagi ne ko ya rike ma mutum amma an ka samu linzamin wuta ha gobe kiyama duk wanda an ka samu linzamin wuta an ka ja ina za a da shi to ka gani don haka in kaga mutanen unguwar ku suna sallah ba daidai ba haƙƙi ne gare ka ka tahi tsaye ka bayyana musu yadda manzon Allah ke sallah don su gyara in kaga suna azumi ba daidai ba haƙƙi ne gare ka wajibi ka bayyana musu yadda azumin manzon Allah yake duk abin da kaga suna yi ba daidai ba na addini abin da an wajibi haƙƙi ne gare ka ka tashi tsaye ka sun yi ma tambaya ko ba su yi ma tambaya ba da zaran Allah ya baka ilimi to Allah ya azama nauyi lalle ka bayyana ilimin nan ga mutane to sanda duk ka kama bakinka ka kome dadin ka kai kadai to wannan wannan wa'idin ya haukan ka za a yi ma lanzame gobe kiyama da lanzamin wata Allah ya tsare mu sai hadisi na gaba yace wa nimna abbas radiyallahu anhu ma qala kaga ashe kenan wannan yana nuna gaskiyar maganar mai risala ba mai risala ba mai lahalari abdurrahman al-akhdari Allah shi mai rahama farko farkon lahalari yana faɗin abin da yake wajibi ne akan mukallafi daga cikin abin da an wajibai akan mukallafi kamar yadda mai lahalari ya lisafo yace wa ya mura bil ma'ruf wa yanha anil munkari kuma wajibin mukallafi ne wane ne mukallafi musulmi baligi mai hankali shi ne mukallafi wanda shari'a ta, ta hau kansa ta kallafa ma takalif kun fahimta to duk wanda mukallafi wajibi ne gare shi ya umarni da aikin alkhairi ya hani daga munkari a yi ba su malamai manyan malamai ɗaya ba mun karanta hadisi fallalar bayyana umarnin manzon Allah ko annabi ya ce Allah ya ni'imtar da mutumin da ya ji wata magana da gare ni ya ishe ta ga wanda bai ji ba ka gani ashe sanda duk Allah ya sanar da kai wani abu to ya zan wajibi in dai abin nan abin da mutane ke bukata ne dangane da addinin su kuma abin da yake wajibi ne ya zan haƙƙi wajibi akan ka bayyana mu wanda ba sani ba in ka yi shiru ka gume bakin ka to gobe za a ƙare ma shiru za a buɗe bakin nan a sa mai lallamin wuta Allah ya tsare mu don kaga ashe aikin wa'azi aikin kowa ne sannan wa'azi ba sai ka tara mutane an bude ma lasfika area da su bella ya buka yi ba yanzu kuna ba ya bude baki bai rufe ba yawa da shari'a ta ce baka ce assalamu alaikum alaikum ba haka shari'a ta ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce attishawa daga Allah ne hamma kuma daga shaidan ne don haka in ɗayan ku zai yi hamma ya kame bakinsa gwargwadon samu ya kada ya bari ya bude don in ka bude baki kawa shaidan aiki ka yi wa'azi ko baka yi ba kana zaune sai ka ga wani ya gito da sigari ga hannu assalamu alaikum ya jale sigarin nan bata da kyau haramci haramci abubuwa zai yawa na haramci a cikin sigari yau nawa ka sai karin nan na benson nawa karin benson yake naira goma na yanzu naira goma ta ka kunna ma wuta ya halatta a kunna ma naira goma wuta yanzu ina zo da naira goma na kunna mota ya za ku ce min mahaukaci to ashe kenan mai shan sigari mahaukaci ne tun da kuɗi ne ko akwai inda aka ba sigari kyauta wasu ma sun ce ba sigari a sunanta ba shiga nari a sunanta shiga nari kuskure ma na an kai an kace sigari amma asali shiga nari in Allah bai ba rahama ba kun fahimta kaga kone kuɗi ba almubazzaranci ba ne almubazzaranci haram ne ga shari'a Allah ya ce wala tubadar tabbira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbih kafura Allah ya hana almubazzaranci haram ne to kunna mu kuɗi wuta almubazzaranci ne sannan likitoci da musulmi da kafirai sun tabbatar da sigarin nan tana cutar da lafiyarka haramun ne duk abin da ke cutar da lafiyarka kai shi to kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul araf yace uhilla lakum at-tayyibat wa hurrima alaykum al-khaba'ith an halatta muku abubuwa masu dadi na halal sannan an haramta muku duk abin da al-khaba'ith kaga sigar tana cikin al-khaba'ith kun fahimta kaga ta zan haram da sauran dai abubuwa wasu malamai sun ce rashin kunya ne shan sigari kuma haka ne domin in kana rike da sigari da kaga wanda kake jin kunya ɗayan biyu ko dai ka matse ta daga hannunka kai ya gani ko ka yadda ita ƙasa amma duk wanda kake jin kunya baka iya ta san mai ga ta rike ga hannunka ko ga leɓunka kana kana bukuda mai hayaki ko kana iyawa to ya annabi yayi mana ya ba mu ta yayi ta'arifin laifi yace wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yatsala alaihin nas abinda ism abinda allafi shine abinda yake ma kaikai ga zuciyarka ma'ana kaikai kana so ne ga zuciyarka amma kuma kana kyamar kan mutane su gani yawan cikin ku akwai mai jin kunya uba ne ko suriki ne yazo ya iska mai rike da targhib wa tarhib yana karatu in kana nafila kana gudun wani wanda kake jin kunya shigo ya iska ma kana nafila in kana rike da qur'ani kana karatu duk wanda haka jin kunya duniya kana gudun ya iska ma kana karatun qur'ani ashe kenan wannan ya nuna albirru kenan waɗannan da ayyuka ne na da'a sai annabi ya ce to abinda azzunabi abinda yake yana ma kaikayi cikin zuciyarka amma kuma kana kyamar mutane su gane ka kaga sigari kenan ga ta kana son ta daga zuciyarka baka ma iya zama sai ka zuka amma duk wanda kake jin nauyi baka son ya gane kana shan ta ashe al-ithmu ce kun fahimta formula ce ga mamme annabi bayar ina fatar kun fahimta da sauran dai ayyuba komi farin mutum in yana shan sigari kullum rahu gani zai zai rine musamman labattansa da hannuwansa za su rine koma baki koma bakaki balle da za a bude mai huhun nan nashi daga kicin din matarka in kana da kici daga kici ka gani yau da gobe ya ya koma hayakin nan fa yana da wurin wucewa ga tagogin kici ga kofa amma dai yau da gobe ka deba kici ko da an yi mai fenti fari zaka iska mai kuma baki kirin saboda hayaki to ina ga huhunka me suna ne hayaƙin da ya shiga bai da wurin fita akwai zama lafiya babu zama lafiya shi yasa ka gani yan shekaru kaɗan sai ga mai shan sigari ya fara ahal ahal dan nan sai ya fara tarin gaskiya sai TB tuberculosis Allah ya shirye da mu da tsare mu to ina yake ina mun ka aje hadisi na uku ko yace wa annabna abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ila an ilmin fakatamahu jaa yawmal qiyamati muljaman bil jamin min nar wa man qala fil qur'ani bighairi ma ya'lamu jaa yawmal qiyamati muljaman bil jamin min nar rawahu abu ya ala wa rawatuhu thiqatun muhtajjun bihim fi sahih ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند جيد بالشطر الأول فقط hadisin mu na gaba dai game da haramcin ɓoye ilimi tsoratarwa dangane da ɓoye ilimi mai amfani na addini an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su ɗan abbas ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce man su ila an ilimin duk wanda an ka tambaya game da wani ilimi kaga kowane irin ilimi in dai ilimi ne na addini kuma abin da yake wajibi a sani abin da mutane ke da bukatar sanin sa wujuba fakata mahu ya boye ilimin nan jaa yawmal qiyamati zai zo ranar kiyama muljaman yana wanda an kawa linzami bil jamin min narin da linzami na wuta subhanallahi Allah ya tsare mu wa man qala fil qur'ani bi ghairi ma ya'lam duk wanda yayi magana game da qur'ani ba da abin da ya sani ba kenan duk wanda yayi magana game da qur'ani ba da ilimi ba shine bi ghairi ma ya'lam duk wanda ya dauka ayar qur'ani ya fassara ta ba, ba da ilimi ba ja'a yawmal qiyamah shi ma zai zo ranar kiyama muljaman yana wanda an kawa linzami bil jamin min narin da linzami na wuta subhanallah kaga abu biyu kenan ko wanda ya ɓoye ilimin addini mai amfani zai zo ranar kiyama a yi mai linzami da linzamin wuta haka wanda ya yi magana game da alkur'ani ba da ilimi ba da ganin dama da son zuciya da son rai shi ma zai zo ranar kiyama an yi mai linzami da linzamin wuta rawahu abu ya ala imam abu ya ala shi ya rawaito wannan hadisin warwatu thiqatun ruwat marwayatan wannan hadisin amintattu ne muhtajjun bihim fi sahih duk an yi hujja da su cikin bukhari ورواه الدبراني في الكبير الدبراني يا رويته أن حديث cikin littafin sa mu'jamul kabir wal awsat da mu'jamul awsat da sanadin jayyidin da isnadi mai kyau bi shadar al awwal faqat amma da shedara farko kawai ina shedara farko take man ila an ilmin fakata mahu ja'a yawmal qiyamati muljaman bil jamin min nar to wannan shi abin da ya inganta wannan jumla ta inganta cikin wasu hadisai babu babu tantama amma jumla ta biyu to ita adda gardama duk abin da na zo suna ita bata inganta ba haka duk abin da ya zo yana mata shaidu shi ma bai inganta ba don haka wannan jumla ta biyu da ifiya ce kun fahimta to ita ce dabrani yake wa ishara yace rawahu dabrani fil kabir wal awsat bi sanadin jayyidin dabrani ya ruwaito shi cikin littafansa mu'jamul kabir da mu'jamul awsat da isnadi mai kyau bi shadaral awwal fakar amma da shadarar farko waccan shadara to ita ce mai kyau ita ce ta inganta amma shadara ta biyu man qala fil qur'ani bi ghairi ma ya'lamu jaa yawmal qiyamati muljaman bil jamin min nar wannan da ifiya ce kun fahimta Allah shiryar da mu warwaya an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man katama ilman مما ينفع الله به الناس في أمر الدين الجمه الله يوم القيامة بالجام من نار رواه ابن ماجه حديث من غبا شي kuma an rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man katama ilman duk wanda ya ɓoye wani ilimi mimma yanfa'u Allah bihin nas daga abinda Allah ke ke amfanin mutane da shi ilimin da da ya faɗi Allah zai amfanar da mutane da shi kaga ilimin addini kenan ko fi amri dini ga al'amarin addini to duk wanda ya boye irin wannan ilimi aljamahu Allah Allah zai yi mai linzami yawmal qiyamati ranar qiyama bil jamin min narin da linzami a wuta rawahu ibn majah ashe dai dangane da waɗannan hadisan duka da waɗannan inganta daga cikin da waɗanda ba su inganta ba dukkan su abin da suke karantarwa haramcin ɓoye ilimi duk wanda ya ɓoye ilimin addini wanda mutane ke bukata hukunci ne shine za a mai linzame da linzamin wuta kamar yadda nan duniya ya samu baki san linzame ya ki faɗin gaskiya ya ki faɗin ilimin addinin da mutane ke da bukata har gobe tsiyama za a samu linzame na wuta Allah ya tsare mu ya ce rawa ibn majah imam ibn majah ya rawaito sai dai wannan hadisin da ifin ne jiddan cikin isnadin sa akwai mataro qala al hafiz hafiz al munziri ma wallatin littafin ya ce wa qarruwaya hadha al hadith duna qawli haqiqa an ruwaito wannan hadisin amma banda magana ce da yace ma yanfa'u Allahu bihi kenan man katama ilman ko fi amrin dini aljamahu Allah yawm alqiyamati bil jamin min narin haka an karwayo shi ba tare da mimma yanfa'u Allah bihin nasa kun fahimta an ruwaito shi an jama'atin min sahaba daga wasu jama'a na sahabbai gairi man zikira banda waɗanda an ka ambata minhum daga cikin sahabban da an karwayo wannan hadisin gare su akwai Jabir ibn Abdullah wa Anas ibn Malik wa Abdullah ibn Amr ibn al-As وعبد الله بن مسعود وعمرو بن عبسة وعلي بن طلق وغيرهم رضي الله عنهم duk waɗannan sahabban da wasu su ma duk an ruwaito wannan hadisin kaga wannan hadisi hadisi ne wanda ya samu karɓuwa ƙwarai kun fahimta sai hadisi na gaba ce wa ruwaya an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza la'ana akhiru hadhihi al-umma awwalaha فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله رواه ابن ماجه وفيه انقطاع والله أعلم وروي عن جابر بن عبد الله كما دي أن رويته دغ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يرضى الله تبت غري ده جابر بن عبد الله ده أبان صدر صحابي ne yarda Allah tabbata gare su Jabir ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza la'ana akhiru hadhihi al-umma sadda duk ƙarshen wannan al'umma ta musulmi sun ka tsine ma awwalaha farkon al'umma su wane ne ƙarshen al'umma sumu sumuni sumuni ku ba mu ne ƴan baya ba su wane ne farkon al'umma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sadda duk ƙarshen al'umma ‘yan baya sun ka dawo suna tsine mana farko kun fahimta faman ka tama hadisan to duk wanda ya ɓoye wani hadisi da ya ji daga manzon Allah dangane da haramcin tsine ma musulmi ko kuma duk wanda ya ji wani hadisi duk wanda ya ɓoye wani hadisi da ya ji daga manzon Allah dangane da falalar wani sahabi da ake tsine ma ko faƙad ka ta anzalallah haƙiƙa ya ɓoye abin da Allah ya saukar ma'ana laifi ne da wanda ya ɓoye abin da Allah ya saukar ashe kenan sanda duk kun ka ji ƴan baya na zagin na farko suna zagin sahabban manzon Allah haƙƙi ne ga duk ma'abuci ilimi ya bayyana iliminsa in ya ɓoye kuma fa alaihi la'anatu lahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina kai hadisin da yazo da haka nan don haka ashe abin ga jajircewar da kun ka gama lamma ahalin sunna sun yi babu dare babu rana ko game da kariyar sahabbai wannan al'amari ne wajibi don me saboda Allah ya kawo mu lokacin da yau babu kwakwa su shara sai bisa ga sahabban manzon Allah ko ko in ce Allah ya kawo mu lokacin da wasu mutane sun kama da sahabban manzon Allah su ne hadam ko su ne garan su ne gara su ne target duk wanda ya kwasu share da cikin irin waɗannan mutane sai bisa kan sahabba wanda da cikin sahabban manzon Allah yau babu na tsine ma ba na zagi ba na zargi ba na la'anta illa sahabban manzon Allah to ya kamata duk wanda ya san wani abu game da fallalarsa ya shiru haramun ne ya yi shiru don haka duk sahabban da ka san manzon Allah ya faɗi wata fallala tashi kuma ka ji suna tsine mai wajibinka ne ka taya ka bayyana manzon Allah ko ya ce kaza game da sahabiwa ne don me su masu saurare su kwatanta shin maganar da manzon Allah ya game za a ɗauka ko maganar da wanga ɗan baya za a ɗauka in dai masu imani ne kaga maganar manzon Allah za su ɗauka ko shi wajibi ne duk wanda ya san wani abu game da sahabbai ya tashi ya bayyana Allah ya ƙara tsira da aminci ga sahabbai sannan kuma wannan hadisi yana mana ishara ashe lokaci zai zo cikin 'yan baya lokacin da ake tsine magabata sahabbai mu Allah ya kai mu wannan lokacin bisa kunnen ka kaji ana zagin sayyidina abubakar ana aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau duniya ga waɗannan mutane ba mafi sharrin mutane kamar sahabbai eh an yi daidai yau kowane ɗan gareji daidai yake lafiya lau yake bai da wata matsala ba masu matsala illa abokanan manzon Allah waɗanda sun karayu tare da manzon Allah waɗanda su ne almajiran manzon Allah su sun ka taimaka min manzon Allah har ya idi saƙonnin da Allah ya aiko shi da shi in bancin su da abin bai kawo gare mu ba to yau ba abin da sun ka cancanta ga wannan zamani ga waɗannan biyo bayansu illa zagi an yi adalci na taɓa yi muku magana kwanakin baya nice mutum ne an ka sani tare da mahaifinka duk unguwarku kwasan mahaifinka tare da wancan ya san shi abokinsa ne har mahaifinka ya mutu ba a taɓa jin su rana ba ya mutu suna abota nice gobe sai a ji ka ka fito cikin unguwan nan kana zagin mutumin nan don Allah ya mutanen unguwan nan za su ɗaukar ka ɗan iska to kenan ko mahaifi na addare yana iya zagi ne tarin wani da mahaifi ne kan in bai raga mai ba to ya nuna ko mahaifi na addare yana iya zagi ne ba haka za a cewa ba to waɗannan su ne tare da manzon Allah su sun karayu tare da manzon Allah ashe in dai manzon Allah na da girma gare mu jama'a ko suna da laifi ya kamata albarkacin manzon Allah mu raga musu yanzu manzon Allah yana da waɗanda sun kafi su duk wanda yayi imani dai bancin sahabbai baya ga sahabbai yayi imani annabi ya san da imaninka da baya ka zo to don Allah kaddara Allah zai ba manzon Allah ceton masu laifi kaddara sahabban masu laifi ne don Allah in dai manzon Allah zai ceto da kai dan baya da annan kana jiran manzon Allah ya cece ka da sayyidina Abubakar da shekara 26 na, na shekara 23 na manzancin manzon Allah Abubakar yana na hannunsa na dama Umar yana na hannunsa na hagu don Allah in ma dai masu laifi ne da kai da su wa an kai tsammanin manzo Allah zai fara ceto in dai manzo Allah zai ceto amma kuma kai kana nan ka bude ciki katon banza baka da aiki illa cin haram manzo Allah zai cece ka amma sayyidina Abubakar da Umar wata sun kai don kana dan iska inda don mun kai irin wannan gargare ba mu tsayawa ga nasi sai mun sai mun yi namu nasi don abin ciyo gare shi ciyo gare yau ba sayi na abubakar da umar abokanan manzon Allah ba yau ko da ciyo shi ku kan zaga ya za a ɗaukaka nan iska balle manyan abokanan manzon Allah ka gunduma musu zagi yau kuma ga wai addini ne yan sun kai sallah sai ga suna bugun cinai bayan an gama sallah kun gan suna haka nan ko me ma'anar bugun cinan da suka yi bugu uku eh wai Allah ya tsine ma na farko da biyu da na uku wane ne na farko sai na abubakar wane ne na biyu umar wane ne na uku usmanu wallah tsine musu shi amma ana bugunci nan da suka yi yanzu to ku tsaya bari mu tsaya nan yanzu ba bayanin mina an ne muku bayanin me kai muku yanzu wannan magana da dauko ta karshe baya faɗa ne nake yi game da masu zagin sahabban manzon Allah ko zagin sahabbai annan ina yi ko faɗa ne nake game da masu zagi to yanzu bayan an ƙare wannan kasar sai wani ya samu kasar ɗin sai ya dace magana ta sai kawo inda nake cewa sahabbai kaza ne ina hikaituwa ga waɗancan masu zagin su sai a watsa ga WhatsApp sai a ce ga billa ban na zagin sahabbai don Allah an yi min adalci to abinda an kawo wani babban malami kenan Dr. Dr. Dr. Dr. Ibrahim Jalu Jalingo ya zo wata rana yana karatu irin haka yadda nake karatu yana magana game da wasu waɗanda ke suka sahabban manzon Allah sai an ka samu wasu makiya musulunci makiya sunna makiya sun gaskiya sai sun ka dace magana sai an ka tura ga jali jalingo ne yana zagin sahabi ya za a yi jali jalingo malami na sunna ya zagi sahabban manzon Allah tsakanin ku da Allah an san ahalin sunna da zagin sahabbai dama zagin sahabbai sha'ira ce tawa sai shi'a sai an ka samu ko dan shi a ko wani dan dariƙa mai ƙyar jalja sai ya kace baki inda da haka an kai bauta shekara sai a gunci ga ku tsaya ku ji wanda yace sai a kille Allah ya gafarta malamin musulunci malam Jafar yace magana kamar tsuntsuwa ce tsuntsuwa ba ta iya fira sai da kafafu da fikafikai haka ne ko ba haka bane yawanka mu tsuntsuwa sai ka dace fikafikai ka dace kafafu ta tashi to tana iya tashi haka magana take don haka in dai ana son mu gamsuwa ne ya faɗi abin da ba daidai ba a sawo mana full text na maganar da ya yi amma a gunce farko a gunce ƙarshe a kawo mana tsakiya babu adalci in ma kun ka saurare kun zama mutane ba za kuma duk mai son ya nuna mana wane ya yi ba daidai ba ya kawo mana cikakkiyar maganar da ya yi to masu hankali muke kuma muna da ba jahilai muke ba dabbobi kuma ba mahaukata ba nan za mu gane maganar da ya yi tana bisa hanya ko ya kauce hanya amma ka gunci farko ka gunci ƙarshe ka ƙilla inda ya ma daɗi ya za mu yi magana wannan dawa aka koyi da kiristoci al'ada ce ta kirista kiristoci su cewa musulmi haka nan duk musulmin da kaga ya gunci farkon magana ya gunci ƙarshe ya ɗauku tsakiya to wannan ya yi koyi ne da kirista ku ce bai ɗan ƙaramin kirista ya yi koyi ne da kirista kirista kewa musulmi haka nan Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani yace fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun bon ya tabbata ga masu sallah waɗanne masu sallah sune masu shagala daga sallar su ba haka Allah ya ce ba sai kirista ya ce maka in musulmi ya ce ai Allah qur'anin ko ya ce duk mai sallah bon ya tabbata gare wuta yayi qur'ani ya ce qur'ani ko aya cikin qur'ani to kawo ayat sai ya ce Allah ya ce fa walil lil musallin karanta ta gaba ya ce babu ruwan ta gaba wannan dai aya ce cikakkiya ta qur'ani haka qur'ani ya ce don Allah yayi adalci to waɗannan masu ƙille magana kaji da inda sun ka samu ga kiristoci sun kasa kirista su adda tabi'a su ƙille magana su ka inda ya musu daɗi Allah ya shirya da mu shi yasa da da faɗin magana yana da haɗari amma ga yara ni ko ka ƙille ko ka sawata duka duk wasu guda garan tun da littafi na ba ga hannunka yake ba ko ka ce bello ya ce kaza ba daidai ba kana in rubuta ga littafi na a wata bai shafe ni ba kai ya shafa ta Allah ya shiryar da mu amma dai ko baka sun mutu abin da an ce kai mai adalci don haka in ana son a nuna maganar wani abin da ya faɗi ba daidai a sawo mana full text na maganar da farkonta da tsakiyarta da ta sannan menene ya jawo maganar ma akwai abin da ake kira circumstance of a case yanzu misali kai ne ka tashi ka te kotun magistrate ina ƙarawa ne ya ce min shege ya ce min shege kuma tabbas ya ce ma shege shegewa ne kun fahimta sai an ka ce kana da shaida ya ce yana da shaida waye shaida ka da mallam muhammad da mallam abubakar a kira wasu duk mutanen kirki ne su ba a ba ku tsakani da Allah ko wallahi gaba gare mu yace shegewa ne yace mai shege laifi ya tabbata ko bai tabbata ba bai tabbata ba laifi bai tabbata ba ga shari'a ba alƙalai kuke ba sai alƙali ya tambaya to ina tambaya ko ya ce kunci ya ce mai shege ko me fa me haddasu ya hayyace mai shege sai ya ce kwallo ake yi shi wannan mai ƙara ƙwallo yake yi shi ku wannan yana cikin 'yan kallo sai ya zura ƙwallo cikin gola ce shagewa ne ana yin haka nan ko ba a yi irin wannan shege zagi ne ko yabo yabo ne sai alƙali ce na sallame ka baka zage shi ba amma faɗa suke yi ya ce mai shege ya zagai ko bai zagai ba ya zagaye don haka to irin wannan shi na sare ke kira circumstance of a case me ya jawo me ya sabubban tabin ya faru to nan muka gano shin da manufa alkhairi ya faɗi ko da mugunyan manufa in ya faɗi da manufa alkhairi to ko da ka so ka jirkice ta gaba shari'a ba za ta ɗauka ba al'ada ta ga 'yan gargajiya waɗanda ba su yi suke da shari'a ba in aboki ya yi abin ban shawa aboki ne ce shegewa ne ba da nufin zagi ba da nufin yabo kun fahimta tana faruwa ko ba ta faruwa to in yayi irin wannan koda ka kai shi ƙara kotu kotu ba za ta yi mai hukuncin ya zage ka ya ce ma shege ba yabon ka na yi ya hankuri sai dai ya yabe ka da kalmar da ba ta da kyau ina fatar kun fahimta don hakan ga ko ka kawo mana full text kuma sai mun me jawo maganar ha- ya faɗi wannan maganar to nan za mu iya gano shin dama wurin sukar sahabbai ne ko ko wurin kariyar sahabbai ne hikaitowa ne yayi hikaya ce daga mazagin sahabbai ka gunce kai munafikin Allah ka kawo to Allah ya shiryar da mu to shine yace idza la'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha sadda duk ƙarshen wannan al'umma sun ka tsine mana farkon al'umma mutanen baya sun ka tsine masa habbai faman ka tama hadisan duk wanda ya boye wani hadisi da ya ji daga manzon Allah dangane da harancin tsilu ko ko dangane da fallar wani sahabbai wani sahabi ka boye faqad ka tama ma anzalallahu haqiqa ya boye abinda Allah ya saukar rawahu ibn majah imam ibn majah rawaito wannan hadisin wa fihi qita'un sai dai akwai in qita'i cikin isnadin hadisin gaskiya ne shi yasa sun kace mai da ifi kun fahimta wallahu a'lam wannan hadisi hadisi ne da ifi amma ko da wannan bai inganta ba akwai wasu masu kama da shi waɗanda su sun inganta kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da kakkausan harshe game da suka sahabbai ne game da zagin sahabbai ne yace la tusubbu ashabi hadisi sai wanda imam muslim ya fitar la tusubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا kada ku zagi sahabbaina in ji annabi ina rantsuwa da wanda rayuwa take ga hannunsa law anna ahadakum da a ce ɗayanku an faƙa mithla uhudin da zai ciyar da kwatanci dutsen uhudu zahaban na zinari ka ɗauku zinariya wadda girmanta ya yi girman dutsen uhudu ka bashe ta fi sabilillahi sadaka sai annabi ya ce ladar da za ka samu ma balaga mudda ahadihim ba ta kaiwa matsayin ladan mudun da ɗaya da cikin sahabbai ya ɗauko da sahabi zai cikin mudu da da dabino ko da gero ya bayar fi sabilillahi ladar da Allah zai ba shi zata ladar da Allah zai ba kai da ka ba da dutsen Uhud na zinariya wala nasifahu kai ko rabin mudun sahabi ba ta kaiwa ashe na gaba yayi gaba jama'a na baya sai tsintar takalmi ku ta yan tsintar takalmi ku ta tsintar takalmi su sun riga sun tafi Allah ya shelanta mana yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da sakamakon da Allah ya ba su wanda Allah ya ce ya yarda da shi ka dawo kana kana zagi ne don kana ɗiban albarka su suna da yaƙin Uhud yaƙin Badar manzon Allah shi ɗaya fiko tare da su tare da su an ka tafi kana ina ko kakanka bai halarci yakin badar ba balle kai yakin uhudu fa tare da su manzon Allah ya tafi yakin fatahu makka tare da su manzon Allah ya tafi yakin bani qurayza tare da su manzon Allah ya tafi gazwatul gazwatul ahzab tare da su manzon Allah ya tafi yakin bi kuma yakin tabuka tare da su manzon Allah ya tafi yaƙin Hunain tare da su manzon Allah ya tafi yaƙin Khaybara tare da su manzon Allah ya tafi cin Da'ifa tare da su manzon Allah ya tafi kai duk yaƙuƙukan manzon Allah ba wanda manzon Allah ya ɗauki kansa ya tafi shi ɗaya duk su annan baya gare shi yanzu ka ce duk wannan aiki ya lalace naka annan ƙwarai don kana mara adalci don haka jama'a irin ƙoƙarin da sun kawa addini ko da sun yi laifi ko da suna da laifi tunda Allah ya shelanta mana yace Allah mai gafara ne mai jin kai in har Allah zai wa wasu gafara to ƙoƙarin da sahabbai sun kawa addini su sun kafi kowa cancantar Allah ya musu gafara raggaye irin mu iri na irin ku da ba su wa addini komi ba illa tambada amma yanzu don Allah muna fatar Allah ya sa mu wuta duk shaidanan mu muna fatar Allah ya sa mu wuta don me saboda gafarar da Allah ya ce zai yi da karɓar tuba da kuma rahamarsa rahamarsa muke nema ko to ni ku wallahi da yaqina in dai Allah zai wa billa ya rahama to wallahi sayyidina Abubakar da Umar da dukkan sahabbai wallahi sun yi ni cancanta Allah ya musu rahama in dai Allah zai gafarta min billa ya bi zunuban to wallahi sahabban nan sun fi ni cancanta a gafarta musu nasu don haka in nace ba za a gafarta musu ba to ni ma na kulle maka yana kofa in dai Allah bai gafarta musu ba sai za a iya gafarta min ba don in dai cancanta gafara ne da rahama to wallahi sun fi ni to ni ina fatan Allah ya gafarta min to ashe tun da nika fata ya gafarta min su min babu aula ashe mu mu kun ka waƙe ta in kun ka ce sahabbai yan wuta ne mu kun ka ƙetata don sahabbai na yi imani sun fi mu kusanci ga Allah sun fi mu wa addini wa ɓata daga ƙarfinsu daga cikinsu daga iliminsu daga dukiyoyinsu duka sun fi mu wa ɓata to in an rufe musu kofa an ce Allah zunubin su manya da ƙanana sai ya kama su da kowane to mu ƴan ƴan baya to kaga muna ga wani hannu don haka wannan magana mu ba ce muna kyau ba mu sunta don Allah ku bayyanta kun ji sahabbai yarda dune na Allah Allah ya riga ya yarda da su don haka mai kiyayya da su ba da su yake faɗa ba yana faɗa ne da Allah Allah ya yarda da su muna roƙon Allah ya shiryar da mu Allah ya ƙara musu yarda ya ƙara ya musu rahama ya karɓa musu ayyukansu ya haɗa mu da su ƙarƙashin tutan mai gidanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan masu ƙiyayya da su ba daidai suke ba kun ba mu tare da su duk wanda ke ƙiyayya da mutum guda da cikin sahabbai to wallahi ba tare da shi Allah ya shirya da mu ya shirya da su sai hadisi na gabe cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيئة كو حديث من غبا شي كو an karbo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce masalul ladhi yata'allamu al-ilma misalin mutumin da ke neman ilimi ya nemi ilimi jama'a ya tara sun la yi haddisa biyu sannan bai ba da labari game da ilimin bai karantar da wasu shiko kun fahimta ya nema ya tara amma ya ƙume daɗinsa shi kaɗai la yi haddisa bihi bai ba da labari game da shi ma'ana bai karantar da wasu to misalin sa kamar tsallin laziya ka nizulkar kamar misalin mutumin da ya taskaci dukiya ne ka tara dukiya ka taska ka taskaci dukiya mai tarin yawa sun malayin fi kominu sannan bai ciyarwa daga dukiyar bai ba da sadaka ta farilla bai sadaka ta taɗawa'i dukiya ta gata na irin dukiyar ƙaruna mai amfaninta to duk mutumin da Allah ya ba ilimi bai karantar da wasu bai wa'azi bai amsa fatawa ma'ana bai amfanar da wasu ƴan uwa nai to misalin suka war misalin mutumin da ya taskaci dukiya ne cikin taska bai ba da haƙƙin Allah da bai ta ina fatar kun fahimta rawahu dabrani fil awsat imam dabrani ya rawaito cikin littafin sa mujamul awsat wa fi isnadihi ibn lahi'a sai dai cikin isnadin wannan hadisin akwai wani dattijo da ake kira ibn lahi'a ibn lahi'a malamai sun soke shi cewa sayyi'ul hibbi ne haddasa bata da kyau sayyi'ul hibbi to amma wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun don me domin bayan wannan riwaya da anka karɓo ta hanyar ibn lahi'a dinnan da anka soka ta gefen hadda anka ce baya da ƙarfin hadda an ruwaito shi ta hanyar wani wanda ba ibn lahi'a ba kun fahimta don haka wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun ya inganta hadisi ne mai kyau to me yake karantarwa yana karantar da kamar yadda yake haramun Allah ya baka dukiya ka ki ciyar da dukiyar nan fi sabilillahi haka yake haramun Allah ya baka ilimi ka ki karantar da wasu kun fahimta kaga ilimin ka bai yi amfani ba kenan Allah ya shirya da mu don haka duk wanda Allah ya sanar wani abu na gaskiya yayi kokari ya sanar da yan uwa ne sai hadisi na gaba cewa an alqamatim ibn sa'id ibn abdurrahman ibn abza an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala an karɓi wannan hadisin daga alƙama ɗan sa'idu ɗan abdurrahman ibn abba shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa sa'idu kenan ko shi ko ya karɓo daga kakansa abdurrahman ibn abza radiyallahu anhu shine sahabi yadda Allah tabbata gare shi Ƙala ya ce khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ce min wata rana manzon Allah yayi huduba da zai huduba kenan sai ya hau mun bari ko fa'afna sai annabi ya yi yabo Allah ɗawa ifa min musulmi na akan wani ɓangare na musulmi khairan ya yi yabon alkhairi ga wasu ɓangare na musulmi ya ambaci wani ɓangare na musulmi ya yabe su kun fahimta cikin hudu ba sun maƙala sannan ya ce ma balu a ƙawamin bin samu wasu mutane la yufaqihuna jiranahum da ba su fahimtar da makwabtansu addini Allah ya fahimtar su su suna da makwabta waɗanda ba su fahimta ba amma ba su tsaya su fahimtar da makwabtansu misal suke yin haka nan wala yu'allimuna kun ba su karantar da makwabtansu wala ya'idunahum ba su yi musu wa'azi wala ya'murunahum ba su umurnin su da aikin alkhairi wala yanhaunahum ba su hana makwabtansu daga abin da baya da kyau kaga ashe wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna duk wanda Allah ya fahimtar addini ko ya bashi ilimin addini ya zama haƙƙi wajibi a kansa makwabtansa ya tashi tsaye ya fahimtar da su ya karantar da su in sun yi ba daidai bai ya musu wa'azi ya hane su in sun yi kasala ga abin da daidai ya umarce su da abin da yake alkhairi ne kun fahimta wa ma ba alqawamin sannan annabi ya ci gaba da cewa kuma menene me ya sami wasu mutane la ya ta'allamuna da ba su neman ilimi min jiranihim daga makwabtansu ku kuma sauran mutane kun san ga wani makwabcinku nan ko ga wasu makwabtanku nan suna da ilimin addini fiye da ku don me ba ku zuwa inda suke koyi karatu kaga an soki bangare biyu kenan mutanen da Allah ya ba ilimin addini da fahimtar addini ga makwabtansu ba su da ilimi ba su da fahimtar sun yi karantar da su annabi ya ce don me suka haka nan sannan da mutanen da su ko ba su da ilimi ba su da fahimta suna da makwabta masu ilimi masu fahimta sun ƙi zuwa inda makwabtan gana su yi karatu kun fahimta to kaga duk bangarorin biyu annabi ya ce ba daidai bane ko shi da ya ce wa ma balu aqwamin me yasa wasu mutane la ya ta'allamun da ba su neman ilimi min jiranihim ga makwabtansu masu ilimi wala ya tafaqahuna ba su neman fahimtar addini ga makwabtansu waɗanda na fahimci addini wala yatta'izuna kuma ba su wa'astuwa dangane da wa'azin da makwabtansu ke yi musu wallahi sai annabi ya rance yace ina rantsuwa da Allah la yu'allimunna qauman jiranahum ko dai mutane su sanar da makwabtansu mutanen kenan da Allah ya ba ilimi ko wallahi ko dai su karantar da makwabtansu wa yufaqihunahum kuma su fahimtar da su addini wa ya'izunahum kuma su yi musu wa'azi wa yamurunahum kuma su umurce su da abin da an na gaskiya wayan wayan haunahum kuma su hana su abin da baya da kyau wala ya ta'al wala ya ta'allaman na qaumun kuma wallahi lalle wasu mutane su nemi ilimi min jira daga makwabtansu sai ta faƙahuna kuma su nemi fahimtar addini ga makwabtansu waya ta izuna kuma su wa'astu dangane da wa'azin da makwabtansu malamai ke yi musu aw law ajallannahum al-uquba ko ku wallahi in gaggautar da saukar da azaba gare su ko dai ku yi haka wallahi ko a kawo azaba kun fahimta ashe kenan wannan na nuna mana duk wanda adda ilimi makwabta ne ba su da kuma yake karantar da su yayi laifi duk makwabtan da ba su da ilimi ga su da makwabcin da adda ilimi sun haƙi karatu garai sun haƙi saurare nai sun yi laifi don haka in kowa dai yana da uzuri mutanen gwiwa lakwas kan nan kwakwan shi ga ba su da uzuri in ko mutum na da uzuri Allah ya kai mu lahira ce baka sani ba ce gida nawa a tsakaninka da Bello Yabo babu rani babu damana babu hunturu babu ruwansu komi bai kullun cikin wa'azi yake kana ina dubbu lugul maramin da an kai da riyadu sa da targhib wa tarhib sai ce ina wurin kwallo to kwallo ta hana ma karatu kana da uzuri ko ko muna daba wurin shan ara gagai koko ko ko muna daba da shirar siyasa duk kuwace kuwacen ga sai dai alhamdulillah yanzu ba sai makwabta ba don lasfikoki na sun wuce kilomita guda duk inda lasfikokin ga kai na zan hujja gare su gobe kiyama in kace baka sani ba cewa daya ka a kire bella yabo ka ko san da nayi tsakan ba sai dai ka san da kai tunda ko hasidin idza hasada bai cewa ban yi wa'azi ba to fa kaga maimakon ma wasu zo su yi su ma kiyayya shi asababi ya kiyayya an sha musu kai da kuwaci kuwaci ga kunne Allah ka sa kunnen nan naka ya fashe Allah ka sa kunnen nan naka na kin jin wa'azi ya fashe an sha ma kai ka gani maimakon ayi gira a laifi an kai an sha musu kai don me ba a kyale su ita shegantaka su ko ku bari ko kar ku bari muku da kasan ba ku bari haka muku ba mu bari wa'azi ko muna bari a ba mu bari insha Allah shekara talatin da hudu da sun kawace kwasan billiya mai wa'azi ya sani cikin kuna ko wanda ba sai talatin da hudu ba ko? to eh ko talatin wani su ba sai ba to ka ko da an kayi hausun ku da ina wa'azi shekara ta cikin talatin talatin da hudu nake bana ina wa'azi don haka ko san ko babu komi ko da experience zai yau na kai mai wa'azi ko gina ƙasa ka shekara talatin da hudu kana yi dole a ce ka san ciki da bai shi yasa naka mamaki ɗan yaran ga kyankyasa injin da yaro ya dada makaranta yanzu da bello ya zai jayayya talatin da hudawa in ka cire shekaru ne shi ɗan kyankyasa injin min gan in ka cire shekaru da talatin da kila ko yana cikin cikin uwatai ko yana goye gaban uwatai ne mata fitsari amma yanzu kuma da bello ya da tsohon mai wa'azi zai jayayya bismillah ya doga filin nan ko da aka sha kwana uku ba koma ji nai eh kaji kuma Allah ya sa ya ɗebo wanda aka cewa ana kira ne a ce kwamishinan yan sanda na kira ne kaga yadda an tace za ta kama rawa ya bi dimar raba ni ko na komi zuwa ce ana kira na saboda sun san ina sun kira shi yasa yanzu ma sun fi kira to Allah shirye shiryen da ni kai da aka zuwa kira da ni da sai karhe ɗaya karhe biyu na dare aka zuwa kira na karhe biyu na dare aka zuwa da karfe ana kwamfan jet ɗina in buɗe lafiya ana neman ka ofis ce ana nema na ofis nan ne yadda don bi ku zo da rana ba to ya hankuri mu ta yance mu tafi eh to yanzu da wata rana sun taba zuwa cikin dare sun ka dauka sai wani makisaci cikin su an zan cikin mota ka mallan kwada da hankuri wallahi yanzu bai an rana haka ni ce gare ka abbai da rana kana tare da iyalan ka araba ka don ce gare ka abbai da rana ni ka yana da rana gara ni haka shi a girma na inda ina jin tsoro ai kun ganye dina ba ku ya fashe ba ku ya bude ta ni duk bude ta da kaina inda ina tsoron ku ban tsoron ku in mun ka zo ta a kashe ni ko kuma wa'azi na in mun ka zo a bani dama a kire duk wanda ka gani an yi laifin a bani dama in bai mai wa'azi ba duk inda na zo ni ta gidan yarin na aza wata sabon daba ko ba aza ba sai ni aza daba sai da mun ka karanci bulugul marami da ba'un ta bismillahir rahmanir hatta un ta tammat sai da sai da sai da sai da ni sauki bulugul marami cikin gidan yari ni sauki riyadus salihin cikin gidan yari mun sa Bukhari muna kitabu zakati na Bukhari sannan na fito. Da haka mai laifi na ba wa'azi ba, to ka ce gidan yarin gace ina yi. Shi sakan gani lokacin da ina da sai an gaba sai aka ce a ƙara ba shi gaba, nace in ina za a kai ni ban bari. In dai akwai mutane wurin nan. Da ododi da hursunoni su zo su zauna da kuka zanna haka in ta karantar suwa. kaji to ana faɗa wata rana a ce kai an dakatar da karatu da yace shi kenan sai hursunoni su yunkuro dole a ce zo ka ci gaba in ci gaba wata rana in ta motso a kire su a yi musu faɗa sai a ce an dakantar kai an ka buɗe min hall hall guda an ka bani an ka ce gashi an ka sauta barmi an ka ce waɗanga naka ne kawai kai da almajiran shi kenan don a kangararru da yawa Allah tabaraka wata Allah ya kaddar shirya su ta hannuna area boys area boys da nazan ustazai sababiya ta suna da yawa kiristoci kiristoci da nan musulunta ta hannuna kuma alhamdulillah sun ka to sun ka dore da musuluncin Allah ka ba mu ladan wannan aiki yanzu ka ga yara ka gudun zuwa gidan yari ni wallahi ban da fargaban zuwa gidan yari ko karfe nawa na dare kace mu tafi gidan yari ina cewa mu tafi inda gidan yari da gidana ne na hijin daɗin karanta gidan yari bisa da takunan don ku shirye yi kuke iyaka kama hannun ɗaya na aka yi karbashe ku gaba waɗancan kangararru ne suna aka yi a taro su komo mashari'a iyaka don ɗaya mutum bai iya zuwa na ya ce a buɗe ya shiga ni in akwai ma hanyar da aka kai ni don Allah aka yi ta in koma ko shekara biyu don yanzu na daɗe ban koma ba to Allah ya shirye shi mu to mu taiga mu taiga karatu lokaci yayi ko amma dai ana kada hadisin ga da ifi eh kuma gashi da ifi gashi da tsawo gashi da ifi to bari bari mu isai ko to kaga yanzu dai annabi ya ce laifi ne mutum Allah ya bashi ilimi yake karantar da makwabta ne da ba su da haka laifi ne ga makwabta kuna makwabtaka da malami ku ki zuwa ku yi karatu don kun jiya ku taho ku yi karatu ku cire girman kai ku taho ku yi karatu tun kuna da kyan gani in mun ka tai lahira ba ku da wata hujja ba ku da wata hujja in ka ce baka sani ba a ce a kire bello ya ba in ce gani da ka dibi huska ta ko ka san ƙarya haka ka ce baka sani ba tun da yanzu gwiwa lokacin shekara ta nawa ina karantar suwa ko nan ɗai shekara ta nawa bane ina karantar sa tun babu masallaci tun muna yi ga fili tun ina yi daru da awahi tun ina yi daru da awa hannun dawo kofar gida na ga hili ko rumfa ba mu da lokacin nan har an kai rumfa har an kai yar kariya har yanzu ga masallaci Allah ya bamu kun gani wasu tun ba a haihe su ba har ga su an haihe su sun zan banawa to Allah ya shiryar da mu thumma nazala bayan annabi ya faɗi haka sannan sai ya sauko daga bisa kan mumbari kaga ashe ya nuna hudubar bisa mumbari ce yake yi ko thumma nazala sannan ya sauko fa qala qaumun bayan annabi ya sauko da bisa mumbari kila yayi gida sai wasu mutane da cikin waɗanda annabi ya wa hudubar sai sun kace man tarawnahu annabi haula su wane ne kuke ganin annabi yake nufi da waɗannan mutanen da yawa faɗa waɗanda ba su karantar da makwabtansu da kuma makwabtan da ba su zuwa inda mallaman da aka da su su yi karatu su wane ne kuke ganin annabi yake ne Ƙala sai wani ya ce al-ash'ariyina muna ganin ash'arawa ne jama'a su Abu Musa al-Ash'ari ash'arawa hum qaumun fuqa domin su ash'ara mutane ne masu ilimi masu fahimtar addini kaga sun samu wannan shaida ko walahum jiranun amma kuma duk da wannan ilimin da Allah ya ba su ash'ara da fahimtar addini suna da makwabta jufatun masu miyagun halaye min ahlil miyahi daga mutanen da adda ruwa wal arabi da larabawan ƙauye suna da makwabta makwabta mutanen da adda ruwa menene mutanen da adda ruwa wai almiya jam'i na ma'un mutanen da adda gulabe tekuna te ya hausa take suna da gulabe eh gulbi hausa sakkwato wai ina so in yi amfani da standard hausa da kowa ke fahimta kasan muna da wasu bobayi da ke sauraren mu wasu wurare wanda ba su jan hausa sosai eh koguna to kogi ko kogi standard ce to to suna makwabtaka su ash'arawa kabilar abu musa al-ash'ari mutane ne masu ilimin addini masu fahimtar addini walahum jiranu amma suna da makwabta jifatun me jifatun masu jafa'i me masu me jafa'i masu mugunya miyagun ɗabi'u kun fahimta sai ul-khuluq mutane ne masu miyagun suna da makwabtaka masu miyagun ɗabi'u min ahalil miyahi daga mutanen da ada ruwaiwai suna da koguna garuruwansu wal arabi da kuma larabawan ƙauye su ne makwabtansu kaga su ne annabi ke ce makenan don me Allah ya baku ilimin addini da fahimtar addini kuna tare da makwabta amma ba ku zuwa ku karantar da su sannan ku kuma ƙawayawa jahillai don me kuna makwabtaka da mallamai ba ku zuwa ku nemi ilimi wurin su فبلغ ذلك الاشعري sai wannan magana ta kai ga su ash'ara wannan fa a tawar rasulullahi sai sun ka zo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sun ka ce ya rasulullah ya manzon Allah zakarta qauman bi khairin ka ambaci wasu mutane da alkhairi wa zakarta na bi sharri amma mu ka ambace mu da sharri fa ma baluna menene laifin mu faƙala sai manzon Allah ya ce layu allimin na ƙaumin jirana lalle mutane su karantar da maƙwabtansu wala ya izun nahun kuma lalle su yi musu wa'azi wala ya murrun nahun kuma lalle su umarce su da ayyukan alkhairi wala ya nahawun nahun kuma lalle su hana su daga miyagun ayyuka ko wala ya ta'allaman na ƙaumin kuma lalle wasu mutane su nemi ilimi min jiranihim daga maƙwabtansu malamai waya ta izuna kuma su wa'astu dangane da wa'azin da makwabtansu malamai ke yi musu waya ta faƙahuna kuma su nemi fahimtar addini au law ajilannahum al-uquba ko ko lalle in sa a gaggautar da azaba gare su fi duniya tun nan duniya abin nace kenan faqalu sun ya rasulullah ya manzon Allah an nufa ɗin gairana muna iya hankaltar da muna iya fahimtar da waɗanda ba mu ba fa'a da ƙaunar alayin sai annabi ya sake maimaita wannan maganar tashi a kansu fa'a du ƙaunar su ma sun ka sake maimaita maganar su ga annabi an nufa ɗin gairana muna iya hankaltar wanda ba mu ba faƙala zalika aidan annabi ya sake faɗin wannan maganar faƙalu sun ka ce amhilna sanatan kaga meye ma'anar wannan taraji'in magana da suke yi sun aza ko annabi zai dawo akan magana ta yi musu sauki da sun kaga annabi ya ciji har sau uku su gitta uzuri annabi ya karɓa uzurin sai sake maimaita har sau uku sun tabbatar da annabi ba zai ja da baya ba sai sun ka ce amhilna sanatan ya annabi ba muna roƙon ka jinkirta mana shekara guda ba mu shekara guda lalle insha Allah ta'ala za mu yi gurgudun ikon mu fa amhalahum sanatan sai annabi ya jinkirta mu shekara guda li faqihuhum domin su fahimtar da makwabtansu addini wa yu'allimuhum kuma su karantar da su wa yabdinuhum kuma su hankaltar da su addini thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya sannan sai annabi ya karanta wannan ayar ta qur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna sai annabi ya karanta wannan ayat wannan ayat tana tana tsawata ne dangane da da waɗanda ba su umarni da aikin alkhairi ba hana ƴan uwansu daga mugun aiki yace la innal ladina kafaru min bani isra'ila an tsine mu wa'anda na kafirta da cikin bani isra'ila ala lisani dawuda akan halissan annabawansu annabi dawuda wa isa ibn maryam da isa dan maryam laifin mi sun kai zalika wannan tsinuwar da ta fada musu su bani isra'ila da ma a saboda sabon da sun kai wa kanu ya ta kuma sun kazan suna ketar dokokin Allah kanu la na hauna an munkarin sun zan ba su hana ba su yin hani daga munkari ba su hana juna daga wani mugun aiki fa'alu da sun ka aikata shi labisa ma kanu ya fa'al lalle abin da sun ka zan sun ka suna aikatawa na kin umarnin hana munkari lalle yayi muni kun fahimta haka kamar Allah na cewa bani Isra'ila na zamanin annabi Dawud da annabi Isa an tsine musu saboda rashin wa'yan uwansu wa'azi kun fahimta to ashe in an tsine musu akan rashin wa'azi mu wace kariya gare mu in mun bare wa'azi mu ba ba za a yi mana irin wannan tsinuwar ba babu da ita don haka a tashi tsaye ga yin wa'azi da karantar da wayan bosani bayan Allah rawahu dabrani fil kabir imam dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul kabir an bukayr ibn ma'rufin daga bukayr dan ma'rufin an alqama daga alqama amma wannan hadisi hadisi ne da ifi yana da illa ko shi menene illar sa alqama ibn sa'id ibn abdurrahman ibn abza shine illat mutun ne da ifi yace wa ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala an karbi wannan hadisin namu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala daga dan abbas yarda Allah tabbata gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala cewa annabi ya ce tanasahu fil ilmi ku wa juna nasiha ga abin da ya shafi ilim menene ma'anar wa juna nasiha in kun ga wani dan uwanku yayi wani abu wanda ba daidai ba ta fannin ilimi to ku yi mai nasiha menene yi mai nasiha ku yi mai gyara cikin kyakkyawan harshe yanzu ba gani nan ina karantar da at-targhib wa tarhib ba yana yiwuwa kila wasu maganganu na faɗi su ba daidai ba ko wasu sai na fassara su ba daidai ba ko wasu kalmomi na fassara su ba daidai ba to ba haka za a zo a ci min mutunci ai ya ce kaza ba daidai ba a'a in kai haka nan baka yi nasiha ba sai ka biyo hanya mai kyau a kar maka Allah kalmar nan da ka fassara kaza ina ganin kaza ne ko ko hukuncin nan da kai kaza ina ganin ba daidai yake ga abin da daidai hanya dai mai kyau shine nasiha kun fahimta shine yace tanasahu fil ilmi kuwa juna nasiha ga abin da ya shafi ilimi fa inna khiyanata ahadakum domin ha'incin ɗayanku fi ilmi ga iliminsa ashadda ya fi tsanani min khiyanati fi mali daga ha'incin sa ga dukiya tai wa inna allaha musailukum kuma lalle Allah zai tambaye ku ha'incin da ɗaya ke yi ga ilimi ha'incin da wani ke yi ga ilimi ya fi muni ya fi tsananin laifi bisa ga ha'incin da ya kai ga dukiya kowa dai ya san ha'inci ga dukiya ko me ha'inci ga abin da ya shafi dukiya ka yi zalunci ga abin da ya shafi dukiya to zalunci ga abin da ya shafi dukiya ya fi sauƙi bisa ga zalunci ga abin da ya shafi ilimi yanzu in zo kila in ɗauko wani hadisi kila ni ya shafa sai in karkatar sai ko in yi mai tawili ko in yi jawo rufe fassara jawo rufe kaga na yi ha'inci dole in faɗi gaskiya kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tanasahu fil taw astaghfirullah shine cikin hadisin ya ce tanasahu fil ilm ku yi nasiha kuwa juna nasiha ga abin da ya shafi ilimi don me fa inna khiyanata adakum domin ha'incin ɗaya ku fi ilimi ga ilimin sa ashaddu ya fi tsanani min khiyanati fi mali daga ha'incin sa ga dukiyarsa wa inna allaha musailukum kuma lalle Allah mai tambayar ku ne rawahu dabrani fil kabir aidan shi ma wannan hadisin Dabrani ya ruwaito cikin littafin sama ujamul kabir warwatu thiqatun marwayatansa amintattu ne illa aba sa'adin al-baqal sai dai wani nan da ake kira abu sa'ad al-baqal wasmu sunansa sa'idun sa'id ibn marzabani suna ne sa'id dan marzaban fihi khilafun yati gare shi akwai sabanin da malamai sun kai wanda sabanin zai zo zuwa gaba wannan hadisi hadisi ne maudu'i cikin isnadinsa akwai makaryaci kuma mai ƙarya ga abin da ya shafi hadisan manzon Allah don haka wannan hadisi maudu'i shine mafi sharrin hadisi da ifi wannan hadisi hadisi ne maudu'i kai bakin ciki mu rohe da maudu'i amma dai babu yadda za mu yi ko mu ƙara koda guda mu kurkure bakin mu to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi abinda na faɗi daidai Allah ya ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatan jama'a kun ja duk wanda Allah ya sanar wani abu na ilimi wanda jama'a suke da bukata to ya zan haƙi wajibi gare shi ya sanar da waɗanda ba su sani ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk